الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar lahadi ashirin ga watan jumadal akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 23 ga watan daya shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin tsihi kai ga mace lokacin da za ta yi wanka na ibada bayan gama jinin al'ada a magana mafi rinjaye wajibi ne akan mace lokacin da ta gama al'ada in za ta yi wanka ta tsehe kanta tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa hakan sunna ce mustahabba amma magana mafi rinjaye wajibi ne kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da wajibcin haka wanda wannan kuma yana nuna mana rangwame na Allah subhanahu wa ta'ala game da bayansa mominai da ba a wajabta ma mace cewa a duk lokacin da za ta yi wankan janaba sai ta tsehe kai saboda ita janaba takan maimaitu ba mamaki a cikin yini ɗaya ta maimaitu ya wuce a lissafa to amma ita al'ada a duk wata a kaɗan sau ɗaya ne lalle an samu ɗaiɗaiku daga cikin mata waɗanda a cikin wata ɗaya suna yin al'ada sau biyu to amma galibin mata sau ɗaya ne suke yin al'ada a wata don haka hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da rangwamansa game da bayi sai aka wajabta mata tsehe kai lokacin da za ta yi wanka wanka wanda yake na yankewar jinin al'ada ba na janaba ba don haka dai a magana mafi rinjaye wajibi ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul umuril manhiyi anha littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na al'amuran da aka yi hani game da aikata su kuma mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na halaccin la'antar masu saɓan Allah amma ba waɗanda za a ayyana ba a dunkule a jimilce kana iya faɗa Allah ya la'anci azzalamai kamar yadda Allah ya faɗa ala la'anatullahi ala zalimi ba laifi a dunkule a jimilce za ka iya cewa Allah ya la'anci mazinata ko Allah ya la'anci masu cin riba ko Allah ya la'anci mazan da suke kamanta kansu da mata da matan da suke kamanta kansu da maza Allah ya la'ance su amma naka ayyana mutum ka la'ance shi wannan haramun ne kar mu manta babi na musamman ya gabata hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar mana da haramcin ayyana mutum mutum ya la'ance shi za mu tashi babi na gaba ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala babu taharimi sabbil muslimi bi gairi haƙo قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتصابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة رضي الله عنه فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin zagin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba ka zagi ɗan uwanka musulmi ba tare da wani haƙƙi ba wannan haramun ne kada kamar yadda za mu ga aya ta alkur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke karantar da mu suke tabbatar mana cewa zagin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba haramun ne idan aka ce zagi shine a larabci ake cewa asabbu wal shatmu idan aka ce asabbu wa shatmu shine ka siffanta mutum da wani abu wanda zai iya aibanta shi ya tauye masa matsayi na daraja shine ake kira zagi kamar yadda mushirkai suke faɗa cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zagin gumakansu menene zagin ya faɗa musu cewa waɗannan alloli nasu ba su cancanta ba a bauta musu mahalicin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu shi kadai ya cancanta a kadaita shi da bauta shi kadai ya cancanta a bauta masa to wannan magana na cewa wai gumakansu ba su cancanta ba a bauta musu su wannan zagi ne don haka in aka ce zagi ka siffanta mutum da abin da zai aibanta shi ya tauye matsayin shi na daraja shine malam sai zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayan na cikin suratul ahzab wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati lalle waɗanda suke cutar da wato muminai maza da muminai mata bigairi maktasabu ba tare da abin da suka aikata ba ma'ana ba su ba suka yi laifin balantana a shafansa ubangiji ta'ala ya ce faƙaɗi hita malubu hutanen wa isman mubina tabbas masu cutar da muminai ubangiji ta'ala ya ce sun ɗauki wani yanki wanda yake na ƙarya wa buhutanan azim wa isman mubina wato da zunubi wanda yake mabayyane menene zunubin shine ukuba wanda Allah subhanahu wata'ala ya tanada a makoma lahira ga duk wanda yake cutar da mu'minai don haka wannan aya da malam ya zo da ita yana tabbatar mana cewa cutar da mumini ta fuskar fada ko aiki haramun ne duk abin da ka san in kai akwai cutar da muminai to wannan haramun ne kuma ita cutarwa tana girmama a sababin kusacinka da mutum don haka a duk lokacin da mutum ya fi kusaci da kai to cutar da shi haramcin ya fi girmama kamar yadda misali wannan dan uwanka ne na danganta ko dan uwanka wanda yake na addini cutar da shi to ya fi girma ya fi tsananin haramci akan cutar da wanda yake na nesa an gane ko yana daga cikin abin ciwo wanda yake mafi ciwo a zuciyar bawa a ce na kusa da kai ya zalunce ka ya cutar da kai kamar yadda wani mawaki yake cewa yawa kenan kuma sannan misali cutar da makwabci ba ɗebe ke da cutar da wanda yake ba makwabcinka ba saboda duk wanda yake makwabtaka da kai yana da haƙƙin ka karrama shi ka girmama shi ka nisanta shi game da duk wani abu wanda zai iya cutuwa da shi don haka duk wani wanda yake da haƙƙi a kanka cutar da shi ba daidai ba yake da wanda ba da cutar da wanda ba shi da haƙƙi a kanka shi ne anan malam ya zo mana da wannan aya ubangiji ta'ala yake faɗa wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati lalle waɗanda suke cutar da muminai maza kuma suke cutar da da wanda suke cutar da muminai mata bigairi maktasabu ba tare da abin da suka aikata suka tsururta ma'ana ba su yi laifin da za a iya shan fansa akan wannan cutarwa ubangiji ta'ala ya ce faƙadihi ta malubu hutanan wa isman mubina tabbas masu cutar da muminai wato sun ɗauki buhutanan wani yanken ƙarya wa isman mubina wato da zunubi wanda yake mai girma don haka a nan wannan aya kamar yadda wato malin ya zo da ita wato kamar yadda malin ya zo da ita dalili ne kenan wanda ke tabbatar da cewa zagin mumini haramun ne me yasa saboda kasancewar shi zagi nau'i ne wanda yake na cutarwa kenan don haka kuma waɗanda mafi yawan waɗanda suke shiga cikin wannan kashiri da barazana da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi babu sama da waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala suka kafirce ma manzansa saboda su kafirai ɗabi'arsu da al'adarsu ba da riba rana a kullum shine cutar da muminai duk abin da za su kawo ma muminai cikas da komawa da baya da zagon ƙasa shine iya abin da suka sa gaba sannan kuma waɗanda suke biya musu su ne arrawafid ma'ana 'yan shi'a waɗanda suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke aibanta su game da abin da Allah subhanahu wata'ala ya wanke su ya kubutar da su saboda a aƙidar ɗan shi'a in dai ɗan shi'a ne na gaske to aisha matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a gunsa a matsayin karuwa take wani iya billahi wanda ayoyi Allah ya saukar daga saman bakwai ga sunan ana karantawa kuma har izuwa kiyama a cikin suratun nur ubangiji ta'ala ya wanke aisha matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da wannan yankin ƙarya da aka yada game da ita domin a daudada shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suka ce duk wanda ya tuhumci Aisha da abinda Allah ya wanke ta na wannan yankin ƙarya da aka yi mata to ya kafirta domin ya ƙaryatar da alkur'ani wanda a ƙarshen ayoyin ubangiji ta'ala yake faɗa alkhabisatu lilkhabisin walkhabisuna lilkhabisat wattayyibatu littayyibin wattayyibuna littayyibat sai ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun to dan haka su ba su da waɗanda suke abin zagi abin aibantawa a gunsu sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sun yi hannun riga sun kishiyanci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata game da sahabban manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda a cikin alkur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi yabo da jinjinawa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce ya yarda da su na daga cikin ayoyin fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal ko kuma kafin ita la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husna وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما آية ناتشكين سورة النساء هكا أتشكين سورة التوبة وبنجي تعالى نافتا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم أتكين إتا سورة التوبة أبنجي تعالى يقوم فلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هكا وبنجي تعالى يفدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا haka kuma ya faɗa muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سننكم سورة الحديد يتي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير a cikin suratul hashir yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وكما كامو تندقى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون waɗannan ayoyi gaba ɗaya yabo ne da jinjinawa ubangiji ta'ala yake yi ga sahabban manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam hadisai sun wuce a lissafa to dan haka su yan shi'a sai suka zamanto akasin haka Allah ya yabi sahabban manzansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabe su ya jinjina su ya jinjina musu kuma ya ja mu cewa kar mu zagi sahabbansa a hadisin da yake cewa la tasubbu ashabi manzan Allah yace kar ku zagi sahabbaina sai yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa da ɗayanku zai ciyar da gwalgwadon dutsen uhud ga zinare manzon Allah ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasifa bai kai ba mudu ɗaya da sahabi da ya ɗauka ya bayar manzon Allah ya ce wallahi ko rabin mudu to don haka kasancewar a nan bayan waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda za su shigo a nan su ne dai arrafida 'yan shi'a saboda su ne masu cutar da muminai muminai ma musamman waɗanda suke zaɓaɓɓu wanda allah ya tankaɗe ya rauraye ya zaɓe su domin su zamanto abokan zaman manzan shi don su zamanto su ne tsani wanda za su isar ma jama'a wannan wahayi na alkur'ani da sunna har zuwa kiyama ta hanyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muka samu wannan alkhairi to don haka shine anan malam kenan ya zo da wannan aya wadda take tabbatar da kenan haramcin zagin mumini kamar yadda anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa to shi ne anan malam sai zo mana da hadisi na farko a baban hadisin abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda ke faɗa mazan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimi fusuk mazan allah ya ce zagin musulmi wato rashin ɗa'a ne idan aka ce fusuk jami'i ne na an gane ko ko kuma mu ce fusuk masdar ne an gane ko an ciro shi ne daga alfisik in aka ce alfisik shine alkuruju ani da'a rashin da'a kenan to don haka a nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa zagin musulmi rashin da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana fasikanci ne sai ce wa ƙitaluhu yaƙar musulmi manzan Allah ya ce kufrun wannan kwa kafirci ne to don haka a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana cewa zagin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba wannan fasikanci ne don haka duk wanda yake zagin musulmi to don ka ce masa fasiki baka yi kuskure ba don haka malamai suka ce shaidar shi kuma dole za a watsar da ita in har ma ya gare shi ta isa aure to ba zai bayar da ita ba saboda fasiki ne an gane in ma wani shugabanci ne suka ce ba za a nada shi ba duk wani matsayi hatta da ladanci ma ba yayi ba saboda fasiki ne inda ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne kenan matukar mutum bai tuba ba wal iyazu billahi wannan kalima ta fasikanci ta hau kansa sai ya ce wa qitaluhu kufrun kuma yaƙar musulmi manzon Allah ya ce kafirci ne kaga anan yaƙar musulmi ya fi zagin musulmi muni sai dai wannan hadisi baya nuna cewa duk wanda ya yi fada da musulmi ya yaƙi musulmi mu ce ya kafirta ya fita daga cikin musulunci allahumma sai dai in ya halitta haka in ya ce yaƙar musulmi ai ba laifi ba ne ba to wannan ya kafirta domin duk wanda ya halitta haram to ya zama kafiri amma in mutum ya tabbata yaƙar musulmi laifi ne son zuciya ya kai shi yake yaƙar 'yan uwansa musulmi to wannan kafircinsa karamin kafirci ne wanda yake bai kai ba babban kafirci an gane ko kamar yadda kafirci kala biyu ne kuma shari'a ita ce ta tabbatar mana cewa kafirci kala biyu ne kamar yadda a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce yaƙar musulmi kafirci ne ba yana nihi kafirci ba mai fitar da mutum daga cikin musulunci domin in ka koma can cikin suratul hujirat mai ubangiji ta'ala ya faɗa wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa'in bagat ihdahuma ala al-ukra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa'in fa'at fa asluhu bainahuma bil adli wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsitin ubangiji ta'ala ya ce wa in ƙwa'ifatani minal mu'mini na ƙatatalu idan aka samu jama'a biyu na muminai suna yaƙar juna suna faɗa da juna ubangiji ta'ala ya ce fa asilihu bai na huma ku sasanta tsakaninsu sai ya ce fa in bagat ihida huma alal ukura in ɗaya daga cikin jama'un wato ta yi zalunci ta yi shishigi ta ƙetare iyaka a kan jama'ar ɗayar ubangiji ta'ala ya ce faƙacilun lati ta bigi kumara ma ita wadda kuka san an zalunce ta kumara mata baya a yaƙi waccan azzalimar hatta tafi a ila amurilla sai ta dawo zuwa lamarin Allah sai ce fa'in fa'at fa'asiluhu bai na huma bil adili in ta dawo ita jama'ar ubangiji ta'ala ya ce ku sasanta tsakaninsu da adalci ku yi adalci domin ubangiji ta'ala yana ƙaunar bayinsa waɗanda suke masu adalci idan ka kalli wannan aya yaƙar juna da suka yi su jama'a ta muminai bai tuɓe musu riga ta imani ba tunda cewa in ƙa'ifata ne minal mu'mini na katatalu idan jama'a biyu na muminai suka ringa yaƙar juna suka ringa faɗa da juna ubangiji ta'ala ya ce ku sasanta tsakaninsu in har yaƙar juna da muminai suke yi yana fitar da su daga cikin addini menene fa'idar ubangiji ta'ala ya ce ku sasanta tsakaninsu inda a ce kafirai ne suke fada da juna wannan bai shahe mu ba sai mu bar su su yi ta yi domin datti ne allah zai rage mana ban ƙasa to amma in dai 'yan uwanmu ne muminai suke yaƙar juna suke fada da juna to ya zama wajibi akan mu musasanta tsakaninsu don haka wannan hadisi ire-irensa ne khawari suka tafi akan kafirtar da wato muminai a sababin aikata babban laifi a aƙida ta khawari in dai ka aikata babban laifi to ka kafirta ka bar musulunci in ƙarya kai ka kafirta in shan giya mutum yayi ya kafirta in zina mutum yayi ya kafirta in yi da mutane yayi mutum ya kafirta to amma aƙidar ahlus sunna wal jama'a aikata babban laifi baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci matukar aikin ba shirka ba ne allahumma sai dai in mutum ya halitta wannan aiki kamar misali mutum ya ce to ai ne shan giya shan giya ai ba komai ba ne ba in ka ga dama ka sha in ka ga dama ka bari to wannan ya halitta abin da allah ya haramta duk wanda ya halitta haram ya kafirta to don haka a takaice ne wannan hadisi yana tabbatar mana zagin musulmi haramun ne domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa ya bayyana mana zagin musulmi fasikanci ne rashin da'a ne sannan hadisi na gaba hadisin abu zar Allah ya kara masa yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la yarmi rajulun rajulan bil fiski awil kufri illar taddat alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai taba jifan wani mutum da kalima ta fasikanci ko ta kafirci yace wani fasiki ne ko yace wani kafiri ne illar taddat alaihi face wannan kalima sai ta dawo kansa illam yakun sahibuhu kazalika in wanda ya jefa da wannan mummunar kalimar bai zamanto ba haka to kalimar ba yadda za a yi ta faɗi banza sai ta dawo kansa shi wanda ya faɗa don haka haɗari ne ka ce ma mutum fasiki ba tare da ya cancanci wannan kalima ko ka ce ma mutum kafiri wannan kalima ba ta faɗuwa banza in ta kewaya ta kewaya ta je ta samu wannan wanda ka jefa da kalima ta fasikanci ko ta kafirci cewa bai cancanta ba to wannan kalima kai tsaye kanka kai da kafurta wannan kalima kanka za ta dawo wani iyazu billahi don haka kafirtar da mutum sai da dalili dalilin da kuma babu wani kai kawo hujja ce a bayyane an gane ko ba haka ba kawai ka janyo aya ka dora ma mutane babban kablasar har za ka ji an ce wai rabon kablasar babban kablasar yake wani iyazu billahi kafirtar da mutum sai da dalili wanda yake tabbatacce kuma bayyananne kuma shi wanda aka jefa da wannan kalima an bayyana masa an yi masa bayani in ya ji to wannan kuma kalima ta kafirci ta haukan shi kamar yanzu wannan da muka yi bayani ɗazu rafida in shi'a magabatan harko sun kafirtar da su irin su al'imamu malik allah ya ji kansa ya kafirtar da 'yan shi'a dalilin da ya tabbatar da kafircinsu wannan aya da muka karanto ayan na cikin suratul fathi fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda wa alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليجيظ بهم الكفار الشاهد يتي ليجيظ بهم الكفار وبنجي تعالى يا سبحان تصحبان النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم da waɗannan manya-manyan sifofi a cikin attaura da injila liyagiza bihimul kuffar dan Allah ya bakanta zukatan waɗanda suka kafirce masa al-imamu malik yace duk wanda ya ji akwai kiyayya da gaba a zuciyar shi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan aya ta hau kansa kaga ko ai ba wanda zaka zaga sai wanda kake ki kake kyama to su ko ba su da abin zagi illa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban makiyinsu wanda babu wani makiyi sama da shi a gunsu babu kamar Abubakar sannan Umar sannan Usman kuma sannan a matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu babbar makiyarsu sama da Aisha da Hafsa da Umar da in kaji dan shi'a ya ce sanaman gumaka biyu ba kowa bai ke nihi illa Abubakar da Umar waliyazi billah to dan haka al-imamu malik da wannan aya ya kafirtar da su domin Allah ya faɗa li yajiza bihimul kuffar dan Allah ya bakanta zukatan kafirai ya ba sahabban manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam waɗannan sifofi a cikin at-taura da injila to dan haka kafirtar da musulmi sai da dalili dalili wanda yake kuma a bayyane ba haka ba kawai in dai ka jefi mutum da kalima ta kafirci ko da kalima ta fasikanci in wannan kalima ta je ta lalima ta lalima ta gabe cancanta ba to ka tabbata kanka za ta dawo Allah ya kare mu al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mustab al-mustab al-mustab al-mustabani manzon Allah ya ce masu zagin juna ma qala fa al-badi minhuma duk abin da suka faɗa na zage-zage laifin yana kan wanda ya fara zagi daga cikinsu idan ka zage mutum ya rama to shi ya kubuta an gane ko wannan daukan fansa ne ya yi shi da ya rama matukar bai wuce iyaka ba kai da ka zagi mutum ya rama to kana da laifin fara wannan zagi me yasa saboda kai ne ka sunanta sunna mummuna duk wanda ya sunanta sunna mummuna manzon Allah ya ce fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunanta sunna mummuna manzon Allah ya ce na kan shi laifin zunubin sunanta wannan sunna kuma na kan shi zunuban duk wanda ya koyi da shi har izuwa kiyama ba tare da an tauye wani abu wanda yake na zunubansu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce babu wata rai da za a kashe akan zalunci har izuwa kiyama face akan ɗan annaba adam na farko akwai kaso na zini domin shi ne ya sunanta kisa a ban ƙasa da ya kashe ɗan uwansa to don haka a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce almustabani almustabani masu zagin juna ma ƙala duk abin da suka faɗa na zage-zage wanzan Allah ya ce fa'alal badi imin huma laifin na kan shi wanda ya fara zage hatta ya atadiyar mazlum har sai an kai shi wanda aka zalunta aka zaga a farko ya wuce iyaka in zagi ɗaya ya maka in karama kai masa ɗaya to wannan kai ka kubuta baka da laifi ka shafansa amma in ya maka ɗaya kai masa biyu to kana da laifi laifin ta'addanci na ƙetare iyaka da kai ɗaya ya maka kai ma ɗaya ya kamata kai masa in ma ba za ka haƙura ba to in kai masa biyu kana da laifin wannan zagi na biyu da kai masa shi kuma yana da laifin fara zagi gaye amma in ya maka ɗaya karama to kai ka kubuta amma shi yana da laifi wanda yake na fara zagi ne inda bai zage ka ba da ba za ka zage shi ba to shi ne ana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu zagin juna ma kala duk abin da suka faɗa na zage-zage fa'alal badi imin huma laifin na kan wanda ya fara daga cikinsu maza Allah ya ce hatta ya atadiyar mazlum har sai an kai lokacin da shi wanda aka zalunta wato ya ƙetare iyaka maimakon kamar yadda aka masa ɗaya shi ma ya yi ɗaya to sai ya yi biyu amma abin da aka fi so idan mutum ya zage ka ka yi afuwa ka ɗau haƙuri ka yafi don karkaje wajen shan fansa zuciya ta ɗauke ka ka wuce iyaka ai akwai wanda ke faɗa cewa ni fa in aka mun ɗaya goma nake yi to don haka abin da ya dace in aka cutar da kai a matsayinka na mumini ka ɗau haƙuri ka yafi don karkaje wajen shan fansa ka wuce iyaka ka ɗau laifi sannan hadisi na gaba hadisin wato abuzar Allah ya kara masa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa da wani mutum ƙadishari ba wato ya sha kayan maye ma'ana ita ce giya idan aka ce giya dukkan abin da ya rufe hankali mutum ya kasa gane daidai bai san ba abin da zai amfani shi balantana ya kusanta bai san ba abin da zai cutar da shi balantana ya ja da baya to wannan shine ake kira giya in aka ce giya manzon Allah cayi cayi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun au kama qala duk abin da ke sanya maye manzon Allah ya ce giya ne dukkan giya kuma manzon Allah ya ce haramun don haka malamai suka ce ma khamara la'aqla fa huwa khamr duk abin da ya rufe hankali domin lafazin khamr asali a larabci asaturu ne wa tagdiya rufe abu da lullube shi shine ake kira alhamr don haka dan kwali da mace take rufe kanta ake kiran shi khimar an gane ko ake kiran shi khimar to don haka duk abin da zai sanya mutum maye hankalinsa ya gushe to wannan sunan shi giya sawa'an giya ce wadda take ta kwalba ko kuma wadda ake tsimawa ko kuma hodar iblis ce mutum ya shaƙa ko wata taba ce ko wasu ƙwayoyi mutum ya haɗa matuƙar han ya sha wannan domin ya yi maye ko bai yi maye ba to hukuncin shan giya ya hau kansa wani ya zubin layi to shi ne anan ya ce an zo ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama da wani mutum ƙadi shari ba ya sha giya ya bugu ƙala manzan Allah sai ya ce idiri buhu manzan Allah ya ce ku tara masa gajiya ma'ana ku doke shi ƙala abu huraira abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce famin na daribu biyadihi daga cikinmu akwai wanda ke dukansa da hannu yake masa kulli wadaribu bi na alihi akwai kuma wanda yake dukan shi da takalmi wadaribu bi saubihi wani kuma da riga yake dukan shi wanda wannan yana nuna mana ukuba ta wanda ya sha giya ana kiranta ta'azir tsawatarwa domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani nassi da ya kayyade cewa wanda ya sha giya ga iya adadin abin da za a yi masa na ukuba da haka malamai suka ce ta'azir ne tsawatarwa ne a zamanin umar allah ƙara masa yadda an buɗe garuruwa da dama sun dawo ƙarƙashin daula ta musulunci cuɗanya da yawa daga cikin jama'a waɗanda suke ba musulmi ba sai kai shan giya ya yawaita a cikin jama'a ta musulmi umar allah ya kara masa yadda ya tara sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jama'a kun gafa abin da ya wakana shan giya fa ya yawaita a kawo wannan buge shi a kawo wannan mu buge shi abin ya yawaita yaya kuka ga ya kamata a yi a lokacin nan abdurrahman ibn auf allah ya kara masa yadda yake cewa ya amiral mu'mini ina ganin karancin haddi dai a cikin alkur'ani wanda Allah ya shar'anta shine bulala tamanin wanda ake ma mai kasafi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa an gane ku wallazina yarmuna yarmuna yarmuna azwaj wallazina yarmuna almuhsanati wallazina yarmuna almuhsanati bi a takaice dai ubangiji ta'ala na faɗa fajili duhun samani na shalda ku bulala su bulala tamanin to sai ya ce ni abinda nake gani duk wanda ya sha giya a yi masa bulala tamanin umar allah ya ƙara masa yadda ya karɓi wannan ijtihadi da shi abdurrahman ibn auf yayi daga ran nan umar sai ya zartar da duk wanda ya sha giya bulala tamanin za a yi masa to shine anan kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya sha giya yayi maye dukansa ake da hannu an gane ko wasu suna bugo da hannu wasu suna bugo da takalmi wasu suna bugo da riga wanda ita giya a farko tana daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya jaddada ma bayansa a farkon musulunci giya halakci kamar yadda aya na cikin suratun nahal ubangiji ta'ala ke faɗa wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana ubangiji ta'ala yace daga 'ya'yan dabino da 'ya'yan inabi ubangiji ta'ala yace kuna rukon kayan maye da arziki wanda yake kyakkyawa ma'ana kukan tsima giya ku sha ku bugu kuma kukan sayar da ita ku samu arziki wanda wannan wato gori ne ubangiji ta'ala yake ma bayansa mominai daga cikin ni'imomin da ya jaddada musu akwai giya wannan a farkon musulunci aka zo mataki na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wanda ubangiji ta'ala yana ma bayansa mominai jirwaye da kaman wanka game da haramcin giya cewa dai abin da ya dace su nisance ta yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya game da giya da caca ubangiji ta'ala yace kulce da su fihima ismun kabiru game da giya da caca akwai zinubi wanda yake mai girma domin duk wanda ya sha giya to kalla ya kubuta in bai zagi wani ya taka wani an gane ko ko ya je ya kisan kai ko ya je ya yi zina duk wani aiki yana iya yi ubangiji ta'ala ya ce akwai ɗaukar zunubi mai girma wa manafi'u linnas kuma akwai abu amfani ga mutane sai ya ce amma wa ismuhuma laifin da ake ɗauka game da giya da caca akbaru min nafi'ihima Allah ya ce yafi amfanin da ake samu kaga wannan kamar jirwaye da kamar wanka ne ubangiji ta'ala yake ma mu'minai cewa su nisanci giya sannan aka zo mataki na uku wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta shan giya idan lokacin sallah yayi ayan na cikin suratul nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kar ku kusanci sallah wa antum sukara halin kuna masu maye hatta ta'lamu ma taquluna sai kun wartsake kun san me kuke fada wannan aya tana tabbatar da a lokacin inda lokacin sallah ya yi tushen giya haramun ne to har aka zo mataki na hudu wanda a ƙarshe kwata-kwata Allah ya haramta giya ayan na cikin suratul ma'ida fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kusan da cewa giya da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibban duba ubangiji ta'ala ya ce rijisun min amalin shaidan gaba ɗayan waɗannan abubuwa datti ne ƙazamta ne daga aikin shaidan tun a wannan gaba za mu fa'idanci giya haramun ce domin allah ya ce ƙazamta ne datti ne daga cikin aikin shaidan wa mumini mai hankali ai ba dole zai kyamaci a kamanta aikin shi cewa aikin shaidani sai ya ce fajita ne buhu gaba ta biyu Allah ya ce ku nisanci giya la'allakum tuflihuna dan ku rabauta da aljanna a makomanku lahira sai ya ce inna ma yuridu shaytan kusan da cewa kadai shaidani yana nihi ne an yuke a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri ya abkar da gaba da ƙiyayya tsakaninku game da giya da caca waya suddakum an zikirin lahi kuma ya kange ku gabarin ambatan Allah fa hal antum muntahun ubangiji ta'ala ya ce ya ku bayina ko ku masu hannuwa ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ringa faɗa in ta haina ya rabbana ya ubangijinmu mun hannu mun hannu duk giyar da suka tanada suna jiran lokacin tsadar ta yi su fito su sayar da ita suka ringa fito da ita suna bulbule ta akan titi a birnin madina lokacin da wannan aya ta sauka to da haka shine anan sai ya ce falan man sarrafa lokacin da shi wannan bawan Allah ya juya bayan an tara masa gajiya qala ba'dul qawm wani daga cikin jama'a sai ya ce akhzakallahu Allah ya kaskanta ka Allah ya wadanka kala manzo Allah sai ce la taqulu hadha kar ku faɗi wannan kalima la tu'inu alaihi shaytan kar ku taimaka ma shaytani a kansa game da cin cima wannan cima cima gurinsa me yasa saboda shi shaytani a kullun abin da yake fama ya ga mumini ya kaskanta ya wulakanta kenan anan in kuka ce aka zakalla Allah ya kaskanta ka Allah ya wadanka kenan kun taimaka ma shaidani gurinsa ya cika dama abin da yake fama mumini ya kaskanta to don haka iya wannan haddi da aka yi masa shi kenan ya wadatu amma maganar ku biyo baya da wasu kalmomi marasa kyau wannan ba su dace ba in mutum ya yi laifi karantarwa ta shari'a kai masa addu'a ka ce allahu ya haɗi ka allah ya shiryar da kai ko ka ce hadaka allah allah ya shiryar da kai wannan shine abin da ake ma mai laifi wanda ya aikata laifi ba a masa mummunar addu'a don haka a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la ta ƙulu haza kar ku faɗi wannan kalima kaga hani ne kai tsaye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mana don haka duk wani mai laifi baya halatta mu ringa yi masa mummunar addu'a Allah ya kaskanta shi Allah ya kunyatar da shi a'a iya abin da za mu yi masa addu'a shine Allah ya shiryar da shi sannan hadisi na gaba hadisin wato abu zar Allah ya kara masa yadda yake cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man ƙazafa mamalukahu bizina manzan Allah ya ce duk wanda ya ma bawansa ƙazafi game da zina ya ce ma bawansa ya yi zina yukamu alaihi yawmar kiyama to za a tsaida masa haddi na kazafin da ya masa a ranar kiyama bazan Allah ya ce illa an ya kuna kama kada sai dai in ya kasance kamar yadda ya faɗa ki saboda ƙa'ida ɗa ba a tsaida masa haddi kamar yadda mafi yawan malamai akan haka suke idan ya ma bawa kazafi in ɗa ya ma bawa kazafi to ba a yi masa haddi tare da cewa a magana mafi rinjaye yadda in ɗa ya ma ɗa ƙazafi ake tseda masa haddi to haka shi ma ɗa in ya ma bawa ƙazafi haddi za a tseda masa wanda wannan shine abin da ya daidai da wato ƙa'idodi waɗanda suke na shari'a domin kiyaye mutuncin jama'a to shine a nan mai gida ne ya ma bawansa ƙazafi ya ce ma bawansa mazinaci ko ya ce ma baiwarsa mazinaciya to in har ba haka ba ne ba to a ranar kiyama za a tsida masa haddi ubangiji ta'ala zai bulala shi za a yi masa haddi na kazafi bulala tamanin a filin kiyama a sababin wannan kazafi da ya ma bawansa wanda kaga kasancewar kazafi nau'i ne wanda yake na cutarwa domin duk wanda ka yi masa kazafi ka dauda da mutuncinsa ka ce masa barawo ko ka ce masa mazinaci to kaga a nan a ka'ida in dai baka kawo shaidu ba to haddi za a ma mutum na kazafi haddi na kazafi ko bulala tamanin ne kamar yadda Allah ya bayyana mana a can cikin suratun nur nan muka zo ƙarshen baban nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك